الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء أما بعد أمة الإسلام عنوان خطبتنا اليوم الأمانة والزهد في المصائب في المنصب في المجتمع المسلمين أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله للأولين والآخرين اليوم كما أخبرتكم نتحدث عن موضوع مهم موضوع خطير تمس الحاجة إليه في واقعنا وهو الأمانة والزهد أيها الناس الأمانة في اللغة ضد الخيانة وفي الشرع كل ما افترض الله على العباد أو كل ما افترض الله على العبد من حق أيها المسلمين الكرام والمنصب أعظم الأمانات لذلك قال الله عز وجل في محكم تنزيله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم فحكم بين الناس بالحق الآية أمة الإسلام فالوزير أمين والمدير أمين والمعلم أمين والأب في بيته أمين أيضا يقول سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بسرقة وقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا ضيئت الأمانة فانتظر الساعة قيل وكيف يرى وكيف إضاعتها يا رسول الله فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة الحديث الذي رواه البخاري أيها الناس الزهد ليس ترك الدنيا ولكنه أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك فقالت العلماء من هو زاهد الزاهد هو الذي إذا ولي الأمر أو إذا ولي المنصب قال هذه مسؤولية سأسأل عنها يوم القيامة لا من يقول هذه فرصة سأستغلها يا سبحان الله أيها المسلمون كان عمر بن عبد العزيز خليفة فقد روي أنه قال لزوجته فاطمة اختاري إما أنا وإما حليتك أو وإما حليك فاختارته هذا هو الزهد أمة الإسلام هناك أسباب هناك أسباب ضياء الأمانة اليوم الأولا حب الدنيا صار الناس يرون المنصب غنيمة لا خدمة وثانيا ضعف مراقبة الله ينسى الإنسان أن الله يراه والثالثة مهابات والوساطة تولية غير الأكفياء أمة الإسلام ومن واجباتنا اليوم ومن واجباتنا تجاه هذا الموضوع على صاحب المنصب فعليه أن يتذكر يتذكر قول الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول ما من عبد استر استرعاه الله رئية فلم يحطها بنصح إلا لم, يد... إلا لم يجد رائحة الجنة لا إله إلا الله قالت العلماء كن خادما للناس لا سيدا عليه لا سيدا عليهم خذ حقك فقط أمة الإسلام وثانيا على المستمع أحسن الاختيار قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين لا تبيئوا أصواتكم بثمن بخس أمة الإسلام الثالثة على الآباء البيت أمانة ربوا أبناءكم على الحلال أيها الناس هناك نموذج هناك نموذج نموذج يهتزى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل المنية قرة للعباد والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم صلى الله عليه wasallam alladhi a'lana anna al-ulama awrasatul anbiya yan uwana a musulunci gaisuwa Allah ubangiji ka hada zakatanmu da fuskokin mu a ranar alkiyama baki da wato gishikin topic sentence theme na wannan kutuba a yau tana da alaka da wani al'amari da yake da matukar muhimmanci a cikin mu mun dauke shi kara zube kamar ma Allah bai halice shi a yau ba wanne ne ita ce amana da takatsantsan gudun duniya musamman a cikin matsayi ko kujera ko mulki da Allah ya danka mana a cikin taron al'umma bayan haka na ambata a cikin kutuba ya ko taron al'ummar musulmai ina yin wasiya a kaina ina wasiya a gare ku da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala domin wasiya wasiyar Allah ce wasiya ce ga mutanen farko wasiyar Allah ce ga mutanen ƙarshe a wannan rana za mu tattauna wannan maudu'i mai matuƙar hatsari wanda buƙatuwa take kaiwa zuwa gare shi lafiya ma a wannan zamani da muke ciki ita ce amana da gudun duniya taka tsantsan a umar musulmai mu sani malaman larabci suka ce amana muna fassara ta da hausa amana mece ce amanar kalmar amana suka ce ita ce dukkanin abin da ubangiji shi ne kishiyar ha'inci kishiyar ha'intawa ita ce amana ubangiji malaman shari'a suka ce amana suka ce kullu maftaradallahu ala al'abdi min haqqin dukkanin abin da ubangiji ya raba ya fitar na hakki a bawa wannan ana ce masa amana idan Allah ya cire wani rabo ya danka ma dukiya ce matsayi ne ilimi ne iyalai ne da 'ya'ya a amana ce ta mu'amalar rayuwa amana ce ta amintakar al'umma a kanka wannan ya zama amana ya zama abin tambaya kishiyar wannan ita ce ha'inci al'ummar musulmi sani lallai ubangiji ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani musamman ma game da ita matsayi da mulki shi ne mafi girman amanoni da Allah ta'ala ke dankawa bawa a bankasa na ambata malamai mu sani Allah ta'ala ya faɗa cikin alƙur'aninsa ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha ya ku bayan duniya ku sani ni Allah in ji Allah ya amurkum yana umartar ku an tu'addu al-amanati ila ahliha ku danka amanoni sai kawata da jam'i saboda amanar da yawa uba amana ne akan yayansa a gida dan anguwa a layi mai hankali amana ce a cikin anguwar matashi mai karfi amana ce wannan karfin nasa a cikin al'ummarsa duk wanda ka sani a ban kasa ma dama yana da wata dama da Allah ya rinka masa to yana da amana ta al'umma ko da bashi da mulki wallahu ta'ala alam bisawa lallai wai za hakantum an tahkumu bil adal ubangiji ya ce in za ku wato adalci in za ku hukunci ku hukunci da adalci waziri mai ɗaukar shu'uni na al'ummar mutane amana ce a kansa wato shugaba amana ce malami amana ne a kansa uba yana da amana a kansa a cikin gidansa ubangiji yana ambatawa a cikin alkur'ani ya yi hallazi na amonu la ta laha wa rasul ya kuwa da kuka ba da gaskiya kuka yadda Allah Allah ne zai yi hisabi ya yi halitta yana kashewa zai tayar zai yi hisabin zai kai wasu aljanna Allah ka kai mu zai kai wasu wuta Allah ka mana tsari ya ce wannan ubangijin la takunullaha kada ku ha'inci Allah la ilaha illallah na akwai balaga a cikin ta kwarai alqiyana ha'inci ta yaya zaka ha'inci Allah Allah da yake cewa ya alamu kha'inatal ayun wama tukfi sudur ubangiji ya san abinda idanu suke barkawa ha'inci da idanu yake yi sigina ko walƙiya ta ido Allah ya san wannan wama as-suduru wato takfa da abinda zukata suke boyewa Allah ya san wannan kafin ka tuna Allah ya sani ya zaka ha'inci Allah bi ma'ana karka yaudar kanka cewar Allah baya kallon ka yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun kana zato zaka yaudar Allah ba a yaudar Allah zai ma sakayya da wato yaudar ka a ranar alkiyama sai mana gargadi la takunu Allah kar ku hayyanci Allah war rasul ku hayyanci manzon Allah wa takunu amanatikum ku hayyanci amanonin da take tsakaninku Allah da annabinsa amana da take tsakaninku aminci da Allah ya bawa tsakaninku yadda da juna da Allah ya baku amanoni na wajibi da ku kiyaye su kuka ha'ince su Allah cikar ku aikata haka bayan Allah wallahu ta'ala alam bisawab wa qad hazara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam na'am al'ummata manzon Allah yayi gargadi bayan gargadin Allah subhanahu wataala ga al'umma yana cewa idza duyi'atil amanatu duk lokacin da kaga an tozartar da amana a ban kasa bi ma'ana an tozartar da haƙƙin da yake kayin al'umma to fantaziri sa'a ka jira alkiyama ta yi dab ta kusa ta zo ta zace lokaci ake jira inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me tambayar tambayi manzon Allah fa qila aka ce masa ya rasulullah na'am wa kaifa ida'atuha ya tozartar al'umma ya tozartar amana take mu gane in an yi mun gane an tozartata manzon Allah ya bada wato misali kwala guda yake cewa idza duyi'atil amanatu wato fantadiri sa'a sai yake cewa idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi duk lokacin da aka dauki matsayi ko aka jingina wata dama a wanda bai dace ba bai cancanta ba to ka jira alkiyama ta tabbata amana an tozatar da ita wallahu ta'ala alam bisawab wannan hadisi na Imam al-Bukhari ne ya rawaito shi nace al'ummar musulmai tsantsani gami da duniya saboda amana ba shi bane ka bar duniya kai watsi ka kisa riga mai kyau ka ki kwalliya ka ƙi gyara gida ka ƙi shiga mota mai kyawu ko ka ci abinci mai daɗi ba shi bane zuhud ba walakin nahu lalle shi zuhud yadda yake an takuna duniya fi yadika duniya ta zakke ma a hannu a baka matsayi ka samu dama ka hau kujera ka samu arziki ka samu duk abin da ake da bukata na matsayin duniya amma ta kasance a hannunka ba ka saka ba ka damun ka zuciya ba damuwarka bane ba ka bukatar sai ka ji abin da ake ji a wannan kujerar yadda magabatanka suka yi karka sa ta a duniya karka sa ta a zuciya kaddara ta a hannunka wallahu ta'ala alam bisawa lalle malamai suka ce waye mai gudun duniya mai tsantsani da amana suka ce shine wanda idan aka bashi matsayi aka bashi wani matsayi daga cikin matsayi zai rika cewa hazihi mas'uliyatun sa'usalu ko sa'usalu anha yawmal qiyamah lallai wannan matsayi ne da aka bani ba dama na samu ba matsayi ne da za a tambaye ni a kayi ranar alkiyama shine wanda hau kujera zai tambayi kansa wannan shine mai zuhudu wannan shine mai gudun duniya wannan shine mai kiyaye amanar da aka danka masa yana tunani yau aka nada shi gobe yana cewa za a tambaye ni akan wannan abin ranar alkiyama Allah ka bani ba mu iko mu cika wato amana yadda take ba ba mai zuhudu bane ba mai gudun amana bane mutumin zai rika cewa hadhihi fursatun sa'astagilluha wannan dama ta same ni zan more zan yi amfani da damar na ci duniyata wannan dama na samu zan ci duniyata wannan ba shi bane zuhud ba bai da alaka da ita ya ku taron musulmai masu saurare lalle Umar dan Abdul Aziz shi ne kalifa na biyar a jerin kalifofi da ake saka shi a tsallake wasu daga ciki saboda girmamawa saboda matsayinsa a cikin addinin musulunci kalifa na biyar umar dan abdulaziz ya kasance yana cewa matarsa duk da matsayinsa yana ce mata ki zaɓe ni ko ki zaɓe ni mai rayuwar da za mu yi ina matsalin shugaban ƙasar musulman duniya ko kuma ki zaɓi ado da abin da ya miki daɗi in sauke ki same shi sai ta zaɓe shi wannan shine zuhudu duniyar ta zo mata ta zaɓi Allah da annabin Allah da wali da wato wato wakilin Allah a ban ƙasa lalle tare musulmai mu sani ita amana me ya dalilin da yasa ake tozartar da amana a yau malamai suka ce daga cikin na farko akwai ƙaunar duniya san duniya wanda Fudal bin Iyad na tsallake saboda lokaci Fudal dan Iyad ya kawo ababe guda biyar yace khamsatun min alamati shiqa na'am ababe guda biyar duk wanda ya samu ɗaya a cikin sa to ya cika certificate ya cika form ya cika sharadin zama dan iska a ban kasa dan iska a lahira shaqi a duniya shaqi a lahira kwala biyar ne a cikin su wanda ya fara sai ka cewa khamsatun min alamati shiqa ababai guda biyar alama ce ta zama ɗan iska a bankasa marar arzikin duniya da lahira waye wannan ga ɗabi'a guda biyar hudal bin iyad ya ce hubbud duniya ƙaunar duniya ne ƙaunar duniya ka bi ta a makance ka shiga kwarin da take bukata ka fada birni da ƙauye ka shiga duk irin yadda za ka fada cikin saɓan allah shi ne ƙaunar duniya ka fada ƙaunar wato saɓan allah ta ko'ina don ka tara duniya don ka ji daɗin duniyar ba don ka biyayya Allah ba wani ita ce an ƙauna duniya wallahu a'lam bisawab sai yake cewa kamsatu biyar akwai san duniya hubbu duniya na'am wa qaswatul qalb bushewar zuciya sai ce wa qillatul haya wa turul amal na'am yace akwai karancin buri bi ma'ana yawan buri bushewar zuciya san duniya na'am karancin wato wato wato abin jumudatul ayn wato bushewar idaniya ba za ka iya kuka don tsoron Allah ba ita duk wanda ya mallaki ɗaya a cikin su to marar arzikin duniya ne marar arzikin lahira Allah kama na tsari lalle mu sani yansal insanu anna Allah yara muna mantawa dan adam yana mantawa Allah yana kallon sa wallahu alam bisawab sai na biyu daga cikin ababe shine daukan masoya a basu gun da ake bayarwa wanda bai dace ba wannan ma shi ma na daga cikin cin amana lallai al'umma mu sani daga ciki akwai ne akwai wasiya da ake yi akwai da'aful muraqaba muraqabatullah da'aful muraqabatullah kenan wato rauni rauni na lura da Allah yana kallon ka rashin imani rashin lura raunin sanin Allah yana kallon ka Allah ta'ala ke to alam ya alam anna Allah mara yara baka gani bane baka sani ba ilimi bai zakke ma ba Allah Allah yara Allah yana kallon ka lalle bayan Allah mai sani mai taka tsantsan malamai menene abin da yake wajibi a kanmu wurin fuskantar rashin cin amana na farko akwai wasiya ga shugabanni shine ala sahibul mansabi ko munsabi ko man wato mansibi wato nasiya ga ma'abota mulki ka sani bawan Allah tazakkar ka tuna kallon manzon Allah da yake cewa ma min abdin istar'ahu Allah ra'iyatan ba wani bawa a duniya da Allah ta'ala zai ba shi shugabanci na wasu ababen shugabanta sannan falon ya hutu habi nus'in bai kewaye ta da kurtawa ba bai kewaye ta da nasiha ba bai kokari ya kyautata al'ummar ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace illa lam yajid ra'ihatal janna yace na lamunce face wannan bawan wallahi ba zai ji kanshin aljanna ranar alkiyama wallahi ba zai ji kanshin aljanna ba ranar alkiyama sai kai mamaki wani wani irin abu ake yi a duniyar nan kowa sai ya zama shugaba wai babu hanyar da zaka iya jin daɗi sai ka zama shugaba wannan bala'in an yarda gaskiya ne ko anya mun gaskata manzon Allah gaskiya ba da kanshin aljanna yujat or tujat ana iya samunta masira tafiyar shekara ɗari biyar za ka ji ƙanshin aljanna wata iya tafiya tafiyar mala'ika inna lillahi wa inna ilahi raji'un sai ka saya da kudinka sai ka sayi mutuwa sai ka sayi bala'i sai ka sayi wuta sai ka sayi halaka a kanka da kanka amana tana da azaba mundon Allah ya faɗa wannan gaskiya ne malamai masu hikima na larabci suka ce kun khadiman linnasi in ka zama shugaba kai maza ka zan bawa bawan mutanen da kake shugabanta ka zama bawansu Allah ka cikin sa Ahmadu Bello ya Allah Allah ka cikin tafawa balewa tun da aka kafa Najeriya ba mutanen da ake kallo waliyan Najeriya irinsu har yau ba a sami irinsa ba waliyai sahabbai sahabbai na Najeriya babu su a tarihin Najeriya Allah babu irinsu muna da misali na tsallake ta larabcinta malamai suke cewa ka zama bawan mutane ba ka zama shugabansu ba ka karɓi hakkinka kana shugaba karkace hakkinsu malamai lallai mu sani ga nasiha ta biyu ga mu irina irina masu saurare ‘yan ba ganda ‘yan saurare mabiya menene a hasinul ikhtiyara idan lokacin zaɓe ku kyautata zaɓe daga cikin mafi muni da najeriya ba ta gyaru ba wallahi ba ba shugabanni bane kusan nakan kalli shugabanni suna da wannan in ba su gyaru ba na kasa ba zai gyaru ba akwai wannan amma lokacin da za mu zaɓe su sun ba mu duke su mun karɓa na je ddnn an ba ni duniya na karɓa na yi alkawari zan zaɓa na tafi mmmm ya ba ni duniya na karɓa na yi alkawari na tafi lll na karbi duniya na tara na ci na tafi dabilu-dabilu fati na karba na ci na tafi jam'iyyar alade an bani jam'iyyar kaza an bani jam'iyyar la ilaha illallah kowanne akan zan yi shi na yi alkawari wace irin amana ka ce kana tsammanin su da suka bar ba su sani ba kana samun allah shi bai san kayi ba kana tsammanin idan ka kada mutum ɗaya za ka kada ka kada a mazannin ka hain ciwo yancan duka ta dukiyarsu kana tsammanin akwai amanar da za su tare maka ita? la ta kunu lahawar rasul wata kunu amana cikin mu an tun ta'alamu malamin sani lallai asunul ikhtiyara ku kyautata yi idan Allah walan zaɓe qala Allah ta'ala inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu amin na'am malama ta faɗa ko kai ayan annabawa tace mata ta ce ya abat ya babana ga annabin Allah na gan shi amintacce ne mai ƙarfi yana da ƙarfin hanawa doka don abu dole sannan yana da aminci amintacce ne an aminta masa dukiyar al'umma na zaɓe shi ka ba shi aiki ƙarshen ya yarda maka ka aurar da ni a gare shi la ilaha illallah malamin sani alal aba ga wato ga abin nan magana akan iyaye gami da amana albaitu amanatun ita gida da kake cikinsa wallahi amana ne sai ya shaƙe ma wuya ranar alkiyama wallahi sai ya saka ma da baibayi yadda ake sawa tunkiya ya sa ma wato abin linzami yadda ake sawa raƙumi ya daka gaban Allah gidan gaba ɗayansa bi kulli shi sa Qur'ani ya faɗa cikin sura Zamar alladhina qasiru anfusahum wa alihim yawm alqiyama yace ala zalika huwa alqusranul mubin yace lallai wanda ya asara a duniyar nan da lahira shine alladhina khasiru anfusahum su suka yi asarar rayukansu a duniya sun shiga uku sun je wuta sun zama gaushi wa ahalihim ba sa shiga wuta su kadai za su jawo jagorancin iyalansu su kai su wuta ai mata ya rab yace yawmal qiyama alana da ake hisabi bayan Allah lallai rabbu na'am yake cewa rabbu abana'akum alal halal ku dora iyalanku akan halal duk dadacinta ai hakuri lallai wani haka take malamai suke cewa la tabi'u asawatakum bi samanin bakhsin in kana so ka amaka amana in kana so amaka amana to karka sayar da muryarka karka sayar da muryarka ka sayar da wato karku sayar da muryoyinku da dan wani kuɗi walakantacce da za a baka taliya ka shiga uku shekara takwas ba a yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi amana ne in muka ci amanar wayannan ƴan siyasa na rantse da Allah sai sun ci amanar mu kiyaye mu yi addu'a Allah ya rusa mana wanda ba zai kiyaye mana amana ba Allah zai taimake mu amma ka je party party party ta ku dari ka tara ko mutum ɗaya zaka zaba wata amana ka ci me kake tsammani za ma bayan Allah mu sani akwai misalce misalce da na kawo a larabci na yanke na wasu mutane ba zan ɗauko sahibi ba balle tabi'i ko annabi sun mana nisa ba zan ɗauko kusa-kusa ka gane akwai masu amana a cikin al'umma Allah ka ba mu iko mu kiyaye amana waye wannan akwai dr shatima alamunguno na ga hira da aka yi da wadda suka san shi da wasu 'yan jaridu suka ce shi ne ministan petroleum na farko a najeriya ministan mayi na farko lokacin da 'yan bokon najeriya suna bacci ba su san mai najeriyar ba daga 1972 zuwa 1975 shugaban opec tarayyar gamayyar masu wato tattalin arzikin man fetur na duniya ya yi shugaba ministan sojojin sama rundunar sojojin sama shi kadai ya yi ministan ma'adani da lantarki shi kadai ya yi kwamashinan tarayya na kasuwanci na afirka gaba daya shi kadai ya yi memba na tawagar najeriya a majalisar ɗinkin duniya shi kadai shekara goma la ilaha illallah ya yi sala a jami'ar kalaba ya yi arusuka shekaru da dama ya zama yana da lambar yabo ta kafuran duniya gaba ɗaya najeriya mata ba shi cfr sannan a 1974 bari ka ji abin da ya sa ka kawo labarinsa wallahi ma kana hadisan iftara ma kana hadisan iftara ba labari bane da aka kirkira labari ne a cikinmu wasu mai masu shekaru sun san shi duk wannan matsayin da ya taka sai da aka zo gabar da a 1974 lokacin gawan yana shugaban kasa yana da wayannan matsayin tattare da shi ba shi da gida har sai da ya samu gida a garinsu garinsu ba shi da gida ko na gado sai ya tafi banki ya cika naira dubu arba'in 40,000 naira zai gina mar gida irin na zamani irin wanda ya dace da shi dubu arba'in 1974 banki ta ce to akwai me kake da shi ka je ka kawo mana abinan abinan abinan wake suna collateral ko ka je ka kawo mana wanda zai zama garanto garantonka ya rasa wanda zai zama garanto ya tafi gun shugaban kasa shine amininsa kullun da shi suke rayuwa sun san sirrin juna ya mika masa takarda garanto zaka mun sa hannu anan dubu arba'in za a bani za a gina zan je in gina gida ya ce wallahi tozar ta ofis ne ina shugaban kasa in sa ma hannu a dubu arba'in kuɗin da aka gina gida bayan da ita balle in baka ga wani arne ne shugaban kasa ce ba da dubu arba'in da zan baka ka gina gida ba zan sa hannu a garanto a ga shugaban kasar najeriya a duniya ya sa hannu a dubu arba'in a minista ya ce na tausata ofis na na haƙura ya juya ya ga second option yana buƙatar gida da dole da iyalansa ya ta lokacin julius berger tana asalin ta zama auto abin constructed company established one ya je ya same su ya ce gashi suka ce muna da booth shi ne build occupy operate then transfer a gina ma gida a sa ka a ciki haya ka rika biyan kudin haya nan sannan in ka biya in ka kare biyan kudin a mallaka ma gida ka biya ya ce na yadda aka gina gidan julius berger gidan yana na maiduguri ya shiga yake biyan kudin haya suke sun samar kudin biya ranar da aka cire a albashinsa ya gama aka bashi takaddun gida ya gama biya ya zauna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi har ya mutu mai mallaki komai ba sai wannan haka ya koma zuwa ga ubangijinsa yau ana ba da labarinsa anan dan mai dan duniya ta sai da ubangiji ya gafarta masa ya Allah lalle bayan Allah ku sani taron munafukan duniya kasashe guda biyar ta ba su ɗan zama ɗan ƙasa a Amerika jihohi uku, a Ingila jihohi uku, la ilaha illallah ya zama ɗan ƙasa sun yadda za a mar komai da komai zo ya zauna har rayuwarsa ta ƙare ya ce ban bukata. Bayan Allah lokaci ya rigaja, muhammin saƙon da in so in kai, ba zai wuce lalle lalle mita ka tsantsan. wallahi mai taka tsantsan in ka ci kudin wani ka ci to karka ha'ince shi in baka ci kudinsa ba kai zaɓin da ka ga dama amma wallahi ma dama muna cin ha'intarsu ma dama wallahi ba ta gyaru ba siyasar najeriya sun san muna ha'intar kuma suna ha'incin da yake kawo su yawanci Allah ka gyara mana shugabanni Allah ka ba mu ikon daidaitawa أمي لا صلتكم يرحمكم الله